ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin da wasu da ganin da masu da amincewa sai ya sauya da rayukan mu kuma ba mu dama muka halarta wannan masallaci mai albarka na STM da ke karce Madina B a birnin Niamey jamhuriyar Nijar dan gabatar da karatun littafin mu na al-usul salasa na alama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimal jami' yau muna shida ne ga watan daya hijiriya ta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 da arba'in da bakwai wanda ya dace da 21 ga watan bakwai miladiya 2025 kuma wannan darasi shine na nawa bayar da lisai shine darasi na goma darasi na goma a shahi na nawa muka bana sha bakwai ko sha hudu ko sha kuma to yana za mu tashi wace gaba mun karanta wa an guri gari abu da ko o addalilin samu yawa to kun san mun ce rukunan musulunci guda biyar to su ne ake kawo da kenan mun kawo na shahada mun kawo na sallah yanzu za mu ce ga na azumi kenan mala ya ce wa dalilin siyami dalili na azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar ɗaunuhu ta'ala faɗar Allah maɗauki tarki da ce ya yi halladi na amanu ya kunu ka imani kutiba alaikum siyamu haƙiƙa an wajabta muku yin azumi kama kutiba ala alladina min qablikum kamar da aka wajabta shi ga al'ummomin da sun ka gabace ku la'allakum tattaqun haƙiƙa za ku samu taqwa kenan yana nuna yin azumi yana samu tsoron Allah shi yasa aka ce in ma baka samu kudin aure ba sai manzo Allah ce kai azumi fa innahu lahu wija dan azumi garkuwa ne kana hawa ma kaga ka samu rana ta fadi ka shara ina kai na ma maganan mace to ba haka ba to wannan yana nan muna dalili ɗaya daga cikin dalilai na nuna cewa azumi wato yana cikin rukunan musulunci guda biyar sai dalili na gaba shine wa dalilul hajj shi kuma dalilin na hajji cewa rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar qauluhu ta'ala fadar Allah madauki sarki da ce walillahi ala nasi hijjul bait haqiqa Allah ya wajabta mu mutane ziyartar dakin sa man istata'a amman ga wanda ya samu iko ilaihi zuwa ga dakin sabilan da kuma hanya dan muka ce ana ya samu iko ka biya kuɗin jirgi amma a samu wata matsala kamar yadda zamanin corona mutane suka biya kuɗin jirage kuma ba a samu ta yaba ba to ana samun kabiya kudin jirgi wata matsala ta gitta ko rashin laya ko wani abu makamancin haka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi zai ta yi aikin haji ya tattara sahabbai sun zo wani gari da aka ce mai Hudaybiya mushrikan Makka suka tare suka ce Allah baram ba zai ta shi aikin haji ba to kana kaga kana ya kai niyya ka kulla sun dauki guzurin su hadda dabbobi sun tattara wanda za su yanka na hadaya amma kafirai da suka hana su shiga Makka dole nan a Hudaybiya aka yanke bisashen nan shi yasa Allah ce man istata wanda ya sami iko ilaihi zuwa ga dakin sabilan da kuma hanya amman kafara kenan wanda ya samu iko ga halin zuwa ga lahiya ga komai duk abin da dai ake so na sharadi ka samu ka cika ka kita ya to shine Allah ce wa man kafara wanda ko ya kafirta da kin yin aikin haji ba ya samu dama to fa inna Allah ganiyun 'anil alamin shi sani Allah mawadaci ne ga dukkan duniya gaba ɗaya kar shi dauka dan bai tabi ya cutar da Allah a'a shi ya cuci kanshi Allah bai da bukata ga kowa duk ibada da za ka yi Allah bai da bukatarta Allah kai ne zai sakanka maka da lada aikin da ka yi to sai almartabatu saniya al-iman kun san mun ce musulunci martaba uku ne al-islam al-iman al-ihsan to yanzu mun kare da al-islam wanda shine mataki na farko yanzu mun zo al-iman mataki na biyu shi imani malin ya ce wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba dai dai dai dai har yanki 70 da doriya ne ba abu guda ne a imani kenan nan yana nuna karhin imani to yana da hawa shi kan shi imani mataki mataki mataki na hasso 70 da sama da doriya fa a'laha mafi girman imani mafi ɗaukaka imani kololo daraja imani ƙauru la ilaha illallah shine ka faɗi wannan magana ba ba ta kalmar da ka faɗi ta kai ba eh ita ce top an kai ƙarshe kenan an kai sirrin filmunta sai dai a dawo wa adnaha to mafi na ƙasa ga daraja ta imani imatatul adha anil tariq shi ne gusar da duk abin da ke cutan ma mutane bisa ga hanya rami ne ta gusar da shi kwalbata ta gusar da ita wasu ruwa ne ta gusar da su wani abu ne da ke cuta mutane akan hanya ta gusar da shi to wannan shi wato shi ne mataki na harko da ke nuna mutum na da imani kaga mutum yana ta bisa hanya ya ga dutse wanda zai cutar ma al'umma sai kaga ya dauke shi ya jefa shi inda ba zai cutar to ka tabbata wani yana da imani amma shine daraja ta kasa ko ya yi rami eh ga wani rami ya cika shi mun gani kenan ko to wannan yana yana da imani amma imani na ƙasa ƙasa na farko kenan mataki na farko kenan wal hayatu shubatu min al iman sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita hayat kunya to wani yanki ne daga cikin imani duk mutum da bai da kunya babu imani dan ba a samu mutumin da adda imani bai da kunya a ce wanga mutum mumina mai imani yanzu yana kalaman batsa yana shiga ta batsa yana abayyuwa sam sam sam la yattami'ani la shattana ma bayna fariqaini sun yi daban waɗannan abubuwa guda biyu dole mai imani zaka samu yana da kunya yana da muru'a mutunci da daraja da kamun kai ko ba haka ba shi yasa aka ce duk wanda kagga bai da kunya to kakka ma tsaya kakka raba ta bi guda ce wannan mutum bai da imani ne la haya'a liman la imana lahu babu kuma ya ga wanda bai da imani to shi imanin nan wa arkanuhu sita shi kuma yana da rukunai guda nawa shidda mun ce shi musulunci rukunai guda nawa garai biyar kuma mun kawo su to shi imani shi rukunan shidda yana an ƙara guda kama fil hadisi kama yadda yazo a cikin hadisi an nu'mina billahi mu yi imani da Allah rukuni guda na harko kenan ko wa mala'ikati da mala'ikunsa biyu wa kutubihi da littafansa uku wa rusulihi da manzanninsa hudu wa yawmil akhir da yin imani ranar ƙarshe biyar wa nu'minu bil qadari khairi wa sharri shi na kaddara to bi rukunin gudana amma yayi ya kasu biyu halshen da mu gare shi shine mu yi imani da kaddara ta alheri ko ta shari duk abin da ya same ka ko alheri ne ko sharri ka sana abin da daga Allah yake in ma wani na ya samun maka wannan abun to kawai shi musabbab ne sababi ne amma abin asalin Allah shi ne kawai mun gane wa nu'minu bil qadri khairi wa sharri shi yasa Allah ya ce wa nabluukum bil sharri wal khairi fitna Allah ya ce muna jarraba ku da alkhairi kuma da sharri dukkan shi jarabawa ce in kaga alheri gare ka jarabawa ce in kaga sharri ya same ka jaraba ka dana Allah ya fatan shine kai kokarin da zaka ci jaraba kawai shine ake so والدليل على هذه الاركان السته دليل akan cewa shi imani rukunnan shi guda shidda ne aya ta alqur'ani qauluhu ta'ala fadar Allah madauki da yace laysal birra an tuwallu wujuhakum ba wai aikin da'a na ba kawai yanzu kuna kallon gabas wai kace kai sallah dina kake yi amma in ba sallah ba duk wani aiki na sabon Allah kana yi shi a wannan bai kana da imani laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi ku dinga huskanta gabas ko yamma tunda waɗanda a gaban makka kaga su yamma za su fuskantuwa mu ba gabas maka rubi ba to su wanda a can gaba ha tunda makka ya ce alƙibla ga kowa a duniya to su sai da su ɗibo yamma waɗanda a kudu su ɗibo arewa wanda arewa su ɗibo kudu haka ne ita dai ta kowa zai kallo to sai Allah ya ce ba wai aikin da'a bane kawai a ga wai kai kana sallah sauran duk aikin da'a ka sa kawa kayawan ka tali da su ka take sa'a sai dai walakin albirra sai da abin da aka ce ma aikin da'a shine man amana billahi na farko a samu ka iman da Allah wal yawmil akhir sannan kai iman da ranar karshe wal malaikati kai iman da malaikun Allah wal kitabi da littafin Allah wan nabiyina da annabawan Allah wa dalilul qadari to kaga nan aya ta kawo mana guda biyar aya guda ta kawo guda nawa guda biyar shine imani da Allah da imani da ranar karshe da imani da mala'iku da imani da littafai da imani da annaba wannan adu ta kasu to yanzu muna neman guda tun da an ce rukunan imani guda nawa ne shidda ne yanzu mun samu biyar muna neman guda to shi ne mala ya ce wa dalilul kadar shi ko dalili na kaddara kenan za mu ta wata sura mu samu shi dawa ga aya tana cikin bakara to za mu ta cikin suratul qamar mu samo shi shine qaulu ta'ala fadar Allah madauki sarki da ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar komai da ka gani in halitte shi ne gwargwaran kaddararsa yadda abun yake yadda Allah halitta abin haka yake daidai saboda duk abin da Allah zai yi to babu abin da adda kuskure kun ba abin da adda gyara duk abin da haka Allah ya daidai haka na kamata saboda malamai suka ce lau kushifal gida'u laqtara alwaqi'a ko maqtara illa alwaqi da Allah zai yaye maka abin da yasa abu kaza ya zan kaza abu kaza ya zan kaza to da sai ka gane babu abin da ya dace daga halitta Allah sai dai wa yayi ta nan shine daidai saboda abuwa guda uku na farko alhikima hikima ta hana Allah shi abu a cikin yaran shi saboda komai haka yayi akwai hikimar ta ba haka man gaba gadi yayi shi ba na biyu al'adl duk abin da haka Allah yayi da adalci yayi shi shi ko al'adl shine wada'u shay'u fi mahallihi ka aza abu inda dace to duk abin da haka Allah yayi da adalci yayi shi abu na uku al'ilm ilimi duk abin da haka Allah yayi da ilimi yayi shi kenan waɗanda abuwa sun hana a yi Allah shi wani abu a ga wani gyara ko a ga wani kuskure ko a ce inda kaza na inda kaza a eh ba yiwa na mun gane ya ce wannan eh a lokacin ya ko to yana za mu dakata abin da muka dade daga Allah ne kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ma nura kana ka dauko mishi ko zai mishi tun nan na yi to masu karatu mu ta ana lahiya ya garin to ma da lamarin mana Idrisa da lamura ila da ku ya ibada alhamdulillah alaikum salam ana bashir a'udhu ya gida
وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يعصي الله ورسوله فقد ضلالا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وتخفي في نفسك الله شر الناس والله أحق أن ما الله بديني الله يهديه ويخشى الناس والله وخشى الناس سع والله يهديه ويخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أز- في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خرجوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد على أهله رجالا ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وإن وسبحوه بكرة مم.
وسبح وسبحوه بكرة وعشيا هو الذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته يخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان المؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا إنك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين والأحزاب وتوكل على الله وكفى بالله حسيبا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما عليكم فما لكم فما لكم عليهم من عدة عليهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها الذي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله مما مما أفاء الله وبنات عمك مما أفاء الله عليك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسر إن أراد إن أراد النبي أن يستمتعها خالصة لك من دونه. قد علمنا ما فرضت قد علمنا ما قد علمنا
ما فرضنا عليهم قد علمنا ما فرضنا عليهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
بسم الله الرحمن الرحيم